الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو ga watan zulhajj ko hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da daya ga watan bakwai ko shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ainihin wato ummul na Aisha da ke cikin wannan unguwa ta ainihin wato Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatun min tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi bayani game da wato falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da kuma ainihin wato kasantuwarsu mafiya ɗaukaka mafiya falala da kuma maganganun da magabata suka yi bayan ayoyi da hadisai game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi da haka kai tsaye za mu shiga mun shiga almabhatul awwal ma a cikin fasali na biyu cikin man ta'ana fi adalatis sahaba ko inda muka tattauna game da cewa su masu suka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mecece manufar su to sai malai ya kasa su gida biyu yace akwai waɗanda suke sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wata shubha da ta afku gare su wato daga cikin abin da muka ambata a baya ko dai sun samu tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gurbatacce ko kuma sun same shi ainihin wato an jirkita shi ko kuma an caccanza shi saboda wata manufa da ake so a cin mata da haka suka rungumi wannan gurbataccen tarihin da ya zo musu a matsayin shine hoton sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka sai suke sukar sahabbai duba da irin abin da ya zo musu a tarihi duk da cewa wannan abin da ya zo musu ba shi da inganci ba kuma lafiyayye ba ne amma tun da shi ne iya abin da suka iya samu game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na tarihinsu da zamantakewarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai suka ɗauka abin da aka gaya musu na ɓatanci ga sahabbai daidai ne addini ne akwai kuma waɗanda ɓangare na biyu masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su sun san sabon annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne sun san mutane ne masu falala amma laifin da suka yi musu suke su kansu saboda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su ne suka dauko dakon wannan addini su suka dauko alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in akwai laifin da aka yi musu bai wuce wannan ba suna ganin abin da ya kamata sahabbai su yi wasarere da addini bai kamata su ba wa ƙur'ani irin wannan kulawa har su haddace shi su dinga haddatar da mutane ba bai kamata su ɗauko su hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ta tallata su ba a duniya kamata ya a bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗi a bar alƙur'ani darajarsa ta zube a bar addini ya lalace kamar yadda sauran ainihin masu addinai suka lalata addinansu irin addinin yahudanci da addinin kiristanci yadda son zuciya da caccanzawa da abubuwa duk da aka samu to haka suka so sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su yi wa wannan addini kar su ɗauke shi da mahimmancin da suka ɗauke shi da shi da haka wannan shine abin da suke ganin ya bata musu rai har ya zamto suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta maganar Abu Zur'a Ar-Razi wanda yake magana akan cewa duk lokacin da kaji wani yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa zindiki ne ko za mu tashi al-mabhathu thani qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace al-firaqu allati ta'anat al-mabhathu thani الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة وهججهم مباحثي نبيو مالك شواشين الفرق التي طعنت في عدالة الصحابة ƙungiyoyin da suka soci kirkin sahabbai suke ganin sahabbai ba adalai ba ne to ƙungiyoyi ne ba guda ɗaya ba ƙungiyoyi ne da dama wa hujjajuhum kuma hadda hujjojinsu na sukar kirkin sahabbai الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أربع فرق ƙungiyoyi hudu su ne suka shahara wajen sukar kirkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam alfirkatul ula ƙungiya ta farko mai sukar sahabbai a shi'atu ita ce ƙungiyar shi'a alfirkatul thaniya ƙungiya ta biyu alkhawariju khawarijawa alfirqu thalitha ƙungiya ta uku annawasibu nasibawa alfirqatur rabi'a fuska wato kungiya ta hudu almu'tazilatu wato mu'tazilawa duk lokacin da kaji ana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kungiyoyin da addinin su ne sukar sahabbai da cin mutuncin sahabbai to waɗannan kungiyoyi ne guda hudu ko dai shi'anci ko khawarijanci ko nasibanci ko mu'tazilanci wa hujjajuhum fi da'anihim fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'ti hujjojin su na sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun tattaru cikin abubuwan nan da zaka ji awwalan na farko suka ce wuqu'ul ma'asi min ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an samu a tarihi sun yi sabo ma'ana afkuwar sabo daga wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin hujjarsu ta zagin wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kan sahabbai saboda an samu sahabi wane ya aikata sabo faniyan nabiyu kalu suka ce minas sahabati man huwa munafiqun suka ce wai daga cikin sahabbai akwai wanda suke munafikai akwai munafiki cikin sahabban annabi bi nassil qur'ani was sunna suka ce kuma wai da nassin alqur'ani da sunna su suna da nassi da kuma a cikin alqur'ani da sunna da suka nuna munafurcin wasu cikin sahabbai thalithan hujjarsu ta uku kalu suka ce yalzamu min al'adalatil musawatu fil manzila wai daidaituwar sahabbai a matsayi ya zama tilas in aka ce adalai ne ma'ana an ce sahabban annabi kirkaka ne adalai ne to wannan ya lazumta su zama daidai wa daida a matsayi wa idza kanatil musawatu fil manzilatin manfiyatan idan kuwa daidaituwarsu a matsayi ba zai yi ba inda na a wajenmu jami'an gaba daya wa kadhalikal adalatu takunu manfiya kaji daga cikin hujjojinsu in aka ce sahabbai mutanen kirki ne to wajibi ne kuma ya zamto daidai suke a matsayi idan kuma mun yarda cewa wasu sun kai sun fi wasu matsayi wasu ba su kai wasu matsayi ba muka yarda cewa ba za su taba daidaituwa ba a manzila a matsayi to kuma ba zai taɓa yiwuwa ba a ce mutanen kirki an gane ko duk cikin hujjojinsu kenan yalzamu min al'adalati in aka ce adalai ne to lazimi ne almusawatu daidaituwarsu fil manzilati a matsayi wa idza kanat almusawatu fil manzilati manfiya idan daidaituwarsu a matsayi ba zai yi ba korarren abu ne inda na a wajenmu jami'an gaba ɗaya fa kadhalika al'adalatu takunu manfiya suka ce haka ma adalcin su shi ma abu ne korarre a wajen su rabi'an hujjar su ta hudu qalu suka ce la yujadu dalilun ai babu wani dalili ma da aka samu ala adalati kulli ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuni akan kirki da adalcin dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa khulasatul jawabi an hadhihi alhujaj alwahiya ma ya'ti yace amsar waɗannan hujjoji masu rauni za mu dunkule su cikin abubuwan da za mu faɗa masu zuwa wa khulasatul jawab jawabin da za a iya bayarwa a dunkule an hadhihi alhujaji game da waɗannan hujjoji nasu alwahiyati rubabbu ma ya'ti shine abubuwan da za su zo amma wuqu'ul ma'asi min ba'dihim amma kasantuwar wasu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sabo faqad zakarna mala yace ai mun ambata anna wuqu'ul ma'asi faruwar sabo ko aikata sabo daga cikin wasu cikin wato da wasu cikin sahabbai suka yi la yadurru bi adalatihim wannan baya sukar adalcinsu wannan ba zai cutar da kirkinsu ba wa innama naqulu ai abinda muke cewa hum udulun wa ghairu ma'sumina kasa bambancewa kuka yi tsakanin guda biyu ku sai kuka dauka duk wanda yake sabo to ba zai taba zama adali ba to in haka ne kaga da wuya su ma masu wannan soke soke su zama adalai dan ba ma'sumi a cikin su an fahimta to mu cewa muka yi a'a adalai ne amma ba ma'sumai bane ku kuma sai kuka lazumta duk wanda ya zama adali to dole ya zama ma'sumi to mu kuma a ta'arifin mu cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam udulun dukkanin su mutanen kirki dukkanin su adalai ne amma wa gairu masumi na mu kuma inda muka bambanta da ku ba masumai bane to tunda ba masumai bane kaga kenan ga adalci ta tare da su kuma zaka iya samun sun aikata kuskure to kaga wannan shine jawabin amsar su ta farko domin daga cikin hanyoyin da suke bi wajen sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ma'iz yayi zina an jefe shi gamidiya ita ma an ce sahabiya ce ta yi zina wane shi ma ya yi kaza an yi masa hukunci wane ya yi kaza an masa hukunci to sai yanzu a ce mutum ya yi zina har a yi masa haddi a jefe shi kuma ku ce sahabi ne na fata an gane duk daga cikin irin abubuwan suke da haka suna ganin in dai sahabban nan suna yin sabo to wannan ya kore musu sahabbantaka so ya kore musu kuma adalci to amsar da zaka ba su shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kirkaka ne amma ba masumai bane wa amma qauluhum amma maganar su inna minas sahabati man huwa munafiqun wai daga cikin sahabbai akwai munafiki fa hadha kadibun mala yace wannan ƙarya ce babu wani munafiki ko mutum da ya cikin sahabbai wal munafiquna su munafikai laisu minas sahabati ba sa cikin sahabbai fa ta'rifu sahabi domin ta'rifin sahabi ma'anar sahabi mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala zalika wannan shine ta'rifin sahabi sahabi shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan haka bai canza ba wal munafiquna lam yalqaw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minina su ko munafikai asali ba su hadu da annabi suna masu imani ba wala ma tu alal imani ba su kuma mutu akan imani ba ya zai suka su zama sahabbai ina ba ta gane ba maganar sahabbantaka dan haka babu wani cikin sahabi da za a ce mai munafiki ne babu ina ba ta gane domin ta'arifin sahabi shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu akan imani to su ko munafikai kaga ba su hadu da annabi suna masu imani lalle kam sun hadu da annabi amma sun imani da shi ba su yi ba sannan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da su ya bar duniya ba su dawo daga baya sun yi imani ba haka suka mutu ba imani da haka shi yasa suka zama munafikai da haka babu wani sahabi cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zamto imaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarya ne ko kuma ya mutu ba kan imani ba babu to idan haka ne kaga mu a wajen mu babu wani munafiki cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam fala yadkhuluna tahta hadha at-ta'rif dan haka munafikai ba za su shiga karkashin wannan ma'anar ta sahabi ba an gane ko kaga kenan wani yazo maka da wannan to amsar da zaka bashi in yace aya a cikin sahabbai akwai munafiki da da nasin alqur'ani da sunna sai ka ce waye farko sai ka ce me sahabi kai mun ta'arifin sahabi idan ka ce akwai munafiki kaga ba sahabi bane shi kana cewa akwai munafiki sai mu ce to mu a ta'arifin mu ba sahabi kenan ba domin mu ta'arifin sahabi a wajenmu shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka kana cewa ga wani munafiki sai mu ce to dama ba sahabi bane sunansa kenan munafiki in ku har ya yi imani da annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma haɗu da annabi ya kuma mutu akan haka mu a wajen mu ba munafuki ba ne sai dai kai ne munafuki na fatan gane shi ne gaskiyar al'amari wa amma qauluhum amma faɗinsu yalzamu min al'adalati an yatasawau fil manzila amma magana su da suke cewa wai lazimi ne tunda an ce adalai ne sahabban nan wajibi ne kuma su daidai a wajen matsayi dole darajarsa ta zama daidai wa daida fa hadha ghairu sahih wannan ma ba gaskiya bane wala yalzamu ba ba tilas bane bal nahnu naqulu udulun bal mu har yanzu muna nan muna fadin cewa udulun kirkaka ne mutanen kirki ne adalai ne wa ba'dhum amma fa wasu daga cikin su afdalu min ba'd wasu sun fi wasu falala wannan ita ce aqidan dan mun ce adalai ne baya nuna lalle sai sun zama daidai a matsayi adalai ne duk in an hada su an musu kudin gora udulun amma kuma a adalcin wani yafi wani falala abinda ku na'urar kwakwalwa ku ta rikirkice ta kasa fassara muku kenan da haka da aka ce adalai ne haka ne an an musu kudin gora sahabbai gaba ɗayan su kulluhum udulun dukkanin su adalai ne amma fa wani yafi wani falala wani yafi wani daraja a cikin su fa abubakarin yanzu ka ɗauki misali abubakar dattijon arziki afdalu min jami'i ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya fi falala fiye da dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu mai falalar abubakar kaga adali ne sannan kuma ta bangaren falala ba wanda ya kai shi falala wa ba'dahu umar bayan kuma sayyidina abubakar sai sayyidina umar wa ba'dahu uthman bayan sa sai sayyidina uthman wa ba'dahu Ali bayansa sai sayyidina Ali wa ba'dahu baqiyatu al-ashara haka mu a wajen mu abun a tsare yake ba harigido muke ba ina fata an gane ba harigido ake ba lalle dukkanin su adalai ne amma a bangaren daraja da falala wasu sun fi wasu daraja abubakar ya fi kowa sannan umar daga shi sai uthman daga shi sai ali daga shi sai ragowar mutum shida din nan wa'anda in ka hada su da wa'annan hudun farkon su ake kira al'asharatul mubashirin bil janna su ne mutum goma da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu albishir din aljanna ko da mutum baya so ina fata an gane thumma ya'ati ahlu badrin sannan bayan wa'annan mutum goma sai kuma mutanen badar su kuma suka zo an gane ko da haka a falala in ka cire waɗancan mutum goma to wanda ke bin su a falala su ne ahalu badirin waɗanda suka je yakin badar idan waɗannan mutum goman suna ciki kaga falala kan falala ga su dama ko ba komai sun fi kowa falala sannan bayan haka kuma sai suka shiga cikin falala ahalu badiri ina fata an gane sannan daga mutanen badar fa ahalu bai'atir ridwan sai kuma ma'abota mubaya'a wanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a ƙarƙashin bishiya wa hakaza haka dai abin yake wasu sun fi wasu falala a ɗaiɗaikunsu wane ya fi wani falala wane bai kai wane falala ba haka a jumulcensu ‘yan ɓangare kaza sun fi ‘yan ɓangare kaza falala ma'ana ahalu badirin ‘yan ɓangaren wa'inda suka je badar sun fi falala sama da wa'inda suka je bai'atul ridwan ina fata an gane falqasudu manufa dai annas sahabata sahabban annabi la ya tasawauna fil fadli gaskiya ba daidai wa daida suke ba a falala kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ma da kansa ya ce wa malakum me ya dame ku ne me ya same ku Allah tunfiqu fi sabilillah da ba za ku kashe dukiyar ku ba ku ciyar da ita wajen ɗaukaka addinin Allah walillahi mirasu samawati wal ard bayan ko kun ciyar ko kun ki ku ciyar dole ku mutu ku bar dukiyar anan domin gadan sammai da ƙasa din na Allah ne la yastawi minkum Allah ya ce ba za su taba zama daidai ba a cikin ku man amfaka wanda suka ciyar da dukiyoyinsu min qablil fatihi tun kafin ai fatuhu makka wa qatala wanda ya kashi ciyar da dukiyarsa yayi yaki ba zai taba zama daidai ba da wanda shi kuma ba haka ba ulaika waɗannan a azamu darajatan inji Allah ka ce wai in an ce adalai ne dole kuma sai sun zama daidai wa daidai a falala ga Allah ta'ala yana magana cewa ba daidai wa daidai suke ba falala wasu sun fi wasu falala Allah ta'ala ce ula'ika wa'annan kashin farkon a azamu darajatan su ne suka fi girman daraja min alladhina anfaqu fiye da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min ba'adu daga baya wa qatalu sannan suka yaki wa kullan ko da yake dukkaninsu kaga adalcin kenan dukkaninsu adalai ne wa kullan da wa'yancan na farkon da wa'yannan na biyun duk da cewa a falala ba a sahu ɗaya suke ba wa'yancan da suka yi kafin fatuhu sun fi falala fiye da waɗanda suka yi bayan fatuhu amma dukkaninsu wa adallahu alhusna Allah ya musu alkawarin aljanna adalci ya bayyana kulluhum udul da aka mu magana mu babu cin karo a ciki kulluhum udulun da muka faɗa haka ne kai da kace tunda sun zama adalai lalle sai sun zama daidai a matsayi sai mu ci a'a adalci daban kuma falala daban adalci mutanen kirki ne ga baki ɗayansu amma falala wani ya fi wani falala Allah ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya musu alƙawarin aljanna dukansu Allah ta'ala masani ne mai bada labari akan abinda ainihin wato kuke aikatawa wa idza kana al-anbiya la yatasawawna fil fadli idan har annabawa su ma ba sa daidai wa daida a falala to wanin su ma ba zai zama daidai wa daida a falala ba qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce tilkar rusulu wayancan waɗannan manzannin faddalna ba'dahum ala ba'd an fahimta tilkar rusul su kansu waɗannan manzannin Allah ya ce mun fifita wasu akan wasu fasahabatu kadhalika da haka sahabai su ma haka suke yanda Allah ya fifita wasu annabawan akan wasu annabawan ya fifita wasu manzannin akan wasu manzannin to haka Allah ta'ala ya fifita wasu sahabban akan wasu sahabban amma qauluhum amma magana su da suke cewa innahu la yujadu dalilun wai ba za ka taba ba za a taba samun dalili ba ba wani dalili da yake nuni ala adalati kulli sahabati akan kirki da adalcin dukkan sahabbai faqad marrat ba'd al-adillati min al-Qur'an ai wasu dalilai daga cikin al-Qur'ani sun riga sun gabata was sunnati da sunna ala adalatim akan adalcin su wala shakka annahum qad istadallu bi ba'd al-adilla ko shakka babu sun kafa hujja da wasu dalilai sun kafa hujja da wasu dalilai akan cewa wai ba dukkan sahabbai ne adalai ba walakin nahnu nadhkuru qabla dhikri hadhihi al-adilla sai dai kafin mu ambaci waɗannan dalilan nasu da suka suka yi hujja da su wajen cewa ba dukkan sahabbai ne adalai mutanen kirki ba to kafin mu je nan za mu ambaci qaulallahi subhanahu wata'ala fadin Allah subhanahu wata'ala huwa allazi anzala alaykal kitab ubangiji ta'ala shine wanda ya saukar maka da littafi minhu daga cikin littafin shi alqur'ani ayatun muhkamatun akwai ayoyi waɗanda suke ma'anarsu a ma'anarsu qarara take ma'ana ma'anarsu muhkamatun wato ma'anarsu a bayyane take hunna ummul kitabi kuma su ne asalin littafin ma'ana su ne asalin alkur'ani waɗannan ayoyin waɗanda ma'anarsu ba ta ɗaukan ihtimali ba ta ɗaukan harshen damo ma'ana ɗaya gare su to kuma waɗannan ayoyin su ne asalin alkur'ani da haka kaga in ka reshe ya rikirkice sai ka koma ina asali ina fata an gane da haka idan mutum yana yana reshe ya ga reshen yana nema ya tsinki sai ya mazo ya komo asali to don haka idan asalin yana nan kaga kana da makoma to su kuma waɗannan ayoyin waɗanda da an faɗe su ba za ka iya shiga cikin rumfarsu ka makale ka kawo wa addini barna ba to waɗannan su ne asalin alkur'ani amma wa ukharu mutashabihat amma wasu daga cikin ayoyin alkur'ani kuma masu rikitarwa ne akwai masu rikitarwa suna iya ɗaukan kaza kuma suna iya ɗaukan kaza suna iya ɗaukan ma'ana kaza suna iya ɗaukan kishiyarta akwai wasu ayoyin masu irin wannan ma'ana masu harshen damu ina fata an gane fa amman ladina fi qulubihim zaygun Allah ta'ala ya ce amma waɗanda suke da karkata a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha minhu to sukan bi sukan bi abin da yake mai rikitarwa daga cikin alqur'ani ibtiga alfitnati saboda neman fitina wabtiga a ta'awili da kuma neman sanin haƙiƙanin fassararsa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah ta'ala ce wa ma ya'lamu ta'wilahu babu mai sanin haƙiƙanin fassararsa illa Allah sai Allah warasikhuna fil ilmi waɗanda suke masu zurfi a ilimi yaquluna sune masu cewa amanna bihi mun yi imani bihi da shi kullun dukkaninsu min indi rabbina daga wajen ubangijinmu suke da waɗancan ayoyin muhkamatun din da mutashabihat din duk daga wajen ubangiji suke wa ma yatazakkaru illa ulul albab babu masu tunawa ko tuntuntuni ko wa'azantuwa illa ulul albab sai waɗanda suke masu hankali to bala yace bari kafin a ambaci waccan shubha ko waccan wannan dalili da suke nema su nuna cewa ba dukkan sahabbai bane adalai sai mala yace bari ya mana mabudin kunne da wannan aya dan mu san cewa akwai waɗanda suke fakewa da ayoyin alkur'ani su yi musu fassarar da ba ita ce sahihiyar fassara sun yi la'akari da cewa wannan ayoyi ne waɗanda suna iya ɗaukan ma'anar da ake nufi suna iya ɗaukan ma'ana mai kishiyarta to irin waɗannan suke makalewa don su rikirkita wa mutane addini don neman kawo hargitsi su kawo mutane rudu a cikin addini fallazina qalu bi adami adalati sahaba dan haka waɗannan da suke cewa sahabbai ba adalai bane sahabbai ba mutanen kirki bane lahum shubuhatun suna da shubuhohi min kitabillah kuma abin da zai baka mamaki shubuhohin da suke makalewa da su daga cikin littafin Allah ne walahum shubuhatun sannan suna da wasu shubuhohin min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun face sahabban nan ba mutanen kirki bane amma in sun tashi sai su yi hujja da hadisin da kuma sahabi ne ya rawaito shi kaji tumka da warwara duk lokacin da suke so su kafa maka hujja za su koma su ɗauko sahabin da sun ce yayi ridda sai su yi ma hujja da hadisinsa idan suna so ƙur'anin shi ma dai sahabban nan su suka ruwaito shi su suka cirato shi su suka karɓo shi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma za su yi maka hujja da wata aya cikin ayoyin alƙur'ani ina fata an gane in suna ainihin wato a gefe suna hayane su zaka dinga jin suna zagin waɗannan sahabban amma in aka tashi tattaunawa da kai kuma za a ce to ya akwai hadisi cikin bukhari yanzu suna so sun da tunda yanzu za su yi amfani da hujja da take cikin bukhari duk da cewa su a wajen su ba su yarda da bukharin ba ina ba ta gane za su yi maka hujja su ce ai bukhari ma ya ce kaza ai muslim ma ya ce kaza ai abu dauda ya ce kaza ko kuma cikin sabon ai akwai hadisin abu huraira akwai hadisin anas bin malik akwai hadisin wani akwai hadisin wani za su yi ta kakkawo maka wannan amma ba a wajensu anas din nan ba mutumin kirki ba ne abu hurairar nan makaryaci ne kaza kaza amma yanzu suka tashi maka hujja yanzu bari ka ji abun ban mamaki cikin hadisan da za su kawo maka hujja su ce sahabbai ai ba mutanen kirki ba ne za ka ji hadisan wa fi ma ya aci tafsilu hadhihi shubuhat a cikin babun da zai zo akwai fashin baki game da waɗannan shubuhohin warraddu alaiha da kuma mai da martani a kansu الفصل الثالث شيني فصل هنا uku shubuhatu shubuhatun haula sahaba wa radduha wato shubuhohin da su wayancan suke kawowa a game da abin da ya shafi sahabbai da kuma raddi akan waɗannan shubuhohin ash-shubuhatul ula shubuha ta farko hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun annabi sallallahu alaihi wasallam anil haud wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani game da tafkin sa ranar tashin alkiyama qalu suka ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaridu alayya rijalu wasu mutane za su gangaro shan tafki na a arifuhum wa ya'rifunani na san su sun sanni fayuzaduna min alhawdi amma sai a fatattake su a kore su daga shan tafkin fa aqulu sai in dinga cewa ashabi sahabbaina ne fa fayuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san abin da suka kirkira ba bayanka baka san abin da suka farar ba bayanka wannan hadithin bukhari ya rawaito shi cikin kitabut tafsir babu kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina hadithi na 4740 an gane ko wa hadha alhadith wannan hadithin lahu durqun kathiratun yana da hanyoyi masu yawa wa riwayatun kathira yana da ruwayoyi da dama min ha daga cikin ruwayoyin wannan hadithi inni alal haudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina wajen tafki na ina kan tafki hatta anzura man yaridu alayya minkum har ina nan ina jiran duk waɗanda za su gangaro domin shan wannan tafkin su gangaro waje na a cikin ku wa sayukhadhu unasun duni amma sai in ga an kama wasu mutane kan su kawo inda nake an yi baya da su shine wayi ukhadhu unasun sai a kama wasu mutane duni tun kansu iso waje na fa aqulu annabi yace sai in dinga cewa ya rab ya ubangiji minni wa min ummati wayannan mutane da naga an kama an yi baya da su fa muta daga gare ni suke kuma suna cikin al'ummata fa yuqal sai a cewa manzon Allah amma sha'arta ma amilu ba'daka baka san abin da suka yi ba bayanka baka san irin abin da suka aikata ba bayanka wallahi ma barihu ba'daka wallahi ba su gushe ba bayan kabar duniya yarji'una ala aqabihim suna ta komawa akan digadigan su ma'ana suna barin addini qala ibn abi mulaika ahadu ruwatil hadith ibn abi mulaika ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadithin sai ce allahumma inna na'udhu bika an tarji'a ala an narji'a ala aqabina ya Allah muna muna neman tsarin ka Allah ya sa kar mu koma da baya akan digadigan mu kada mu yi ridda bayan mun, mun shiga addini wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito cikin kitabur Riqaq babun fil hawd hadisi na 6593 wa riwayatu thaniya akwai riwaya ta biyu ana faradukum ala al-hawd ina nan ina jiran ku a tafki ana faradukum ni ina nan zan zama magabacinku alal haudi a tafki an fahimta zan zama magabacinku shine ana ana faradukum ma'ana ai asbaqakum zan riga ku alal haudi zan riga ku zuwa tafki wala unazi'anna aqwaman amma za a dinga ja'in ja da ni akan wasu mutane zan dinga ja'in ja da jayayya akan wasu mutane thumma la'ugula banna alaihim sannan daga bisani za a rinjaye ni a kansu za a fi ƙarfina za a yi galaba da ni za a yi galaba da ni wato a kansu faƙulu sai in ce ya rab ya ubangiji ashabi ashabi wa'annan mutane da nake ta faman a basu su shigo a basu su tsallako a basu su gangaro su sha tafkin nan suna cikin sahabbaina sahabbaina ne kuma gashi naga ana ta faman jan su sai an fitar da su daga cikin wannan guri fa yuqalu sai a cewa manzon Allah innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai ina ai baka san irin abin da suka kirkira ba bayan ka wannan hadithin shi ma imam imam muslim ya rawaito cikin kitabu tahara babu istihbabi idalatul gurra hadithi na 249 wannan hadisin yana daga cikin hujjojinsu suna ji da shi ai an ce sahabbai sun yi rida musamman hadisin nan karatun da muka yi satin da ya wuce sun ce duk sahabbai sun yi rida wannan shine hadisin da yana cikin hadisan da suke kafa hujja da su fa innaka la wato la tadri ma ahdathu ba'daka akwai wato lafuzza daban-daban da hadisin yazo da su duk dai ainihin wato suna komawa zuwa ga haka to sai malai ya ce wa tawjihur raddi ala hadhihi shubha wato tawjihur raddi fuskantar da mai wato fuskantar da martani da raddi ala hadhihi shubha akan wannan shubha awalan na farko idan wani yazo ya ce maka ai ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam za a koro su cikin sahabbansa zai ce kaza zai ce ashabi kaga kamar musamman musamman lafazin da yazo da fa aqulu ashabi ashabi kaga yayi amfani da kalmar ashabi sahabbai sai ce to ga yadda za ka fuskanci duk wanda ya zo maka da wannan hadithin a matsayin shubuha na cewa sahabbai sun yi ridda na farko innal murada bil ashab huna abinda ake nufi da sahabbai anan humul munafiquna sune fa munafikai alladhina kanu yuzhiruna al islama wayanda suka kasance suna nu bayyanar da musuluncin su fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kaman yanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bada labari cikin suratul munafiqun yace idza ja'aka al munafiquna idan munafikai suka zo maka qalu sai su ce nashhadu mun shaida innaka la rasulullah wallahi kai manzan Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah madaukakin sarki yana sane da cewa kai manzansa ne wallahu yashhadu Allah yana shaidawa innal munafiqina lakadibun Allah ya shaida cewa munafikan nan lakadibuna makaryata ne ina fata an gane yanzu kaga anan sun zo masa a matsayin sun yi imani da shi sahabbansa ne sun ce innaka nashhadu innaka la rasulullah amma Allah ta'ala ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهم من المنافقين وإن سنة كم منافقين الذين لم يكن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي بيسان دسوبا النبي بيسان سوبا سنزو سنتي سن إيماني في سأل الله يتي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاقا الله تعالى إذا جاءك المنافقون tunda iya abin da suka faɗa a baki shi annabi zai sani sun zo sun ce ya innaka la rasulullah sun yarda da shi ko a zahiri ko ba su yarda da shi ba Allah ya ce wallahi ko sun faɗa ko ba su faɗa ba ko ba su faɗa ba wallahu ya'lamu innaka la rasulu sai Allah ya ce wallahu yashhadu ko da kai baka shaida ba baka sani ba to shi Allah yashhadu innal munafiqina me lakadibun fahimta ko wallahu kaga kenan a yaushe ne annabi zai gano cewa ashe da suka zo da wane da wane suka gaya masa ba da gaske ba ne munafukai ne ranar tashin alkiyama shi sa zai ga gashi ya san su sun zo sun ce innaka la rasulu an fahimta innaka la rasulullah sun zo sun ce kai manzon Allah ne amma gashi innal munafiqina wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da haka lam yakun ya'lamuhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala jalla wa ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai san da su ba bai san cewa munafikai bane kamar yadda Allah mai girma da daukaka ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab min al-a'rab munafiqun wato daga cikin kauyawa da suke kewaye da ku akwai munafikai wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun daga cikin kauyawan da suke kewaye da ku akwai munafikai wa min ahalil madinati Allah ce kai hadda ma mutamma daga cikin mutanen Madina akwai munafikai maradu ala nifaqi sun kware ka duba yanda Allah ta'ala ce sun kware sun goge da iya munafurci la ta'lamu mu kai ma baka san su ba saboda kwarewar su a munafurci sun nuna cewa sun fashe da kuka a gaban ka sun nuna cewa suna tare da kai sun goge daga cikin wayanda suke kewaye da ƙauyuka da kuma har cikin mutanen birni cikin mutanen gari akwai munafukai in ji Allah ta'ala ya ce sun kuma goge da munafurci kai ba za ka iya gane su ba Allah ce na hannu na alamuhum mu mun san su sanu azibuhum marratain Allah ce za mu musu azaba sau biyu thumma yuradduna sannan a mayar da su ila azabin azim zuwa ga azaba mai girma fa ha'ula'i minal munafiqina alladhina kana ya zunnun nabi sallallahu alaihi wasallam annahu min ashabi wayannan kaga yana cikin sahabban da annabi yake tsammanin suna cikin sahabban sa walam yakunu kadhalika kuma ba haka bane ina fata an gane wannan shubha ta farko kenan da hakan aka ce ashab to wancan hadisin suka kama shi to ga amsar lalle a cikin wayanda suka zo suka ce sun yadda ko sun shaida da annabi sun shaida da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai munafukai sun goge da iya munafurci saboda kwarewarsu da iya munafurci annabi ya bai iya gano munafukai bane kuma Allah ta'ala bai tsinkayar da shi cewa wane da wane munafukai bane amma ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai bankaɗa masa su lokacin da ya ga ana korarsa sai a gaya masa ai wa'annan dama ga su ina fata an gane ثانيا النبي المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم abu na biyu wayannan hadisan zaka iya cewa almuradu bihim wayanda ake nufi da su alladhina irtaddu sune waɗanda suka yi ridda ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam faqad irtadda kathirun min al-arabi domin da yawa daga cikin larabawa sun yi ridda ba'da wafatihi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ulaika alladhina kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ashabi فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم على أدبارهم منذ فارقتهم kaga waɗannan kenan sai a ce masa ula'ika alladhina kana annabi waɗannan su ne waɗanda annabi ya kasance ya kule yana cewa ashabi saboda lokacin yana raye ba su yi munafurci ba su bar addini ba da haka suna yana raye ya san su fa yuqalu lahu sai a ce da shi innaka la tadri ma ahadathu ba'dak baka san me suka kirkira suka fara ba bayanka innahum lam yazalu murtaddina basu gushe ba suna ta yin ridda ala adbarihim suna juyawa da baya munzu fara katau tun lokacin da ka rabu tun lokacin da ka bar duniya suka yi ridda kenan akwai wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ranar tashin alkiyama yanzu jama'atu musailamatul kazzab ba ridda suka yi ba yawancin su aka yaƙe su kuma lokacin da annabi ya san wa'annan mutanen da musulmi suna claiming din musulunci amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya me ya faru wai suka ce sun daina bada zakka wai suka yi ridda wai suka yi kaza ko wayanda sayyidina abubakar ya zo ta fama da su wasu aka karkashe su akan haka wasu suka dawo da sauransu to kaga duk wayannan za su tashi ranar tashin alkiyama annabi zai dauka da a cikin tutar su suke da haka in suka zo ana kada su zai ce sahabban sa ne sai Allah ta'ala ya gaya masa cewa wayannan mutane ai bayan baka nan baka san irin abin da suka fara ba na ainihin canza addini bayan baka nan wannan ma yana daga cikin amsar wancan hadithin salisan na uku an almuradu alma'an al'am abinda ake nufi shine ma'ana mai faɗi ma'ana ga mammiya ai kullu man sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walau lam yutabi'uhu fala yadkhuluna tahta al-ma'na al-istilahi li kalimati sahabiyyi sai suka ce anna kullu man sahiba annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam walau lam yutabi'uhu ko da bai bi shi ba fala yadkhuluna ba za su shiga tahta al-ma'na al-istilahi a karkashin ma'anar mauta istilahi ba li kalimati sahabiyyin ga kalmar sahabi wa yadullu ala hadha أن رأس المنافقين عبد الله بن سلول آه بن أبي بن سلول لما قال معنى كاسن أكوي معنى صحابي على ربتي ko wanda ya zauna tare da kai ya lazubce ka shine sahabi amma a ta'arifin musulunci istilahi kaga shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan imani wannan shine istilahin sahabi da haka dan an ce sahabin annabi to ai dukkan wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai bi shi ba za ka iya cewa sahabi a ta'arifin luga ina fata an gane fala yadkhuluna to irin wa'annan ba sa shiga tatal ma'anar istilahi a karkashin ma'anar sahabi a shari'ance li kalimatu sahabiyin ga kalmar sahabi da muka yi a baya wa yadullu ala hadha abinda zai nuni akan haka anna ra'sal munafiqin shugaban munafikai abdullahi bin ubay bin salul lamma ƙala lokacin da ya ce la'in raja'ana ilal madinati lalle idan muka dawo garin madina la yi ƙuri jannal a azumin hal'adal lalle masu daraja za su fitar da ƙasƙantattu daga cikinta nukila li umar hadal kalam an ɗauko wannan magana aka gaya sai na umar ga abinda abdullahi bin ubay bin salul ya faɗa faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin allah da'ani adribu unka hadal munafiq ya ma'aikin Allah kyale ni ba ni dama in cire kan wannan munafikin faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce da'au bashi la ya tahaddathu nasu dan kada mutane su dinga cewa anna muhammadan ya katulu ashaba manzon Allah annabi Muhammad yana kashe sahabbansa yanzu a wajen mutane Abdullahi bin Ubay bin Salul menene sahabi ne yanzu ranar tashin alkiyama dan an juyar da abdullahi bin ubay bin salul an ce ba zai sha ruwan alkausara ba ba zai gangara tafki ba kayi mamaki na'am to kaga amma kaga su ai a wannan kaga ka duba wato hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da'ahu la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba kale shi mutane ba za su fahimta ba yanzu kana cire kansa sai a ce shikenan darata ci gida yanzu kaga kuma ba kai imani da shi ba ya yaƙe ka ka yi imanin da shi ma ba ka tsira ba sai an kashe ka yanzu rubuwa na duk suna yan gaba gaba ma an kashe shi na ba ta gane da aka so a wajen mutanen gari munafukai matan da suna tare da annabi ko da yaushe su habbai ne na ba ta gane wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito cikin kitabut tafsir babu qawli babu qawlihi sawa'un babu qawluhu sawa'un alaihim astaghfarta lahum hadithi na 4905 faja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi kaga a wannan hadithin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya abdullahi bin ubay bin salul cikin sahabbansa walakin ala al-ma'na al-lughawi sai dai ya sanya shi cikin sahabbansa a ma'ana ta me ma'ana ta larabci tunda ko da yaushe yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da amma kuma a bayan kun tuna mun fassara me ake nufi da sahabi a larabci me ake nufi da sahabi a shari'ance sahabi a wato a luga a larabci shine wanda ya lazumce ka yake tare da kai ko da yaushe yake zaune tare da kai to kaga abdullahi bin ubay bin salul yana zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kaga a ta'arifin wato sahabi na larabci to abdullahi bin ubay bin salul shi ma sahabi ne لا على المعنى الاصطلاحي أما با معنى إرنت الشريعة لأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين دومين أما أنا إرنت الاصطلاحي تشريعة عبد الله بن أبي بن سلول بدي شكت كنسا بيبا دومين شيني شوغبا منافقي وكان ممن فضحه الله تبارك وتعالى domin yana cikin wa'anda Allah madaukakin sarki ya tozartar da su ya kunyata su wa mimman azhara nifaqahu jaharatan yana cikin wa'anda Allah ya bayyanar da munafurcin sa qarara domin shi ya faɗi cewa la in raja'ana ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall waye al-adhall a nufin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su waye al-a'az shi da mutanansa to kaga ai wannan ayar ma kaga tuntuban harshen da yafi wannan kalmar ya sake bayyanar da munafurcin Abdullahi bin Ubay bin Salul rabi'an na hudu qad yuradu bi kalimati ashabi kullu man sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala hadha ad-dariq walau lam yarahu wa yadullu ala hadha riwayatu ummati aw innahum ummati na hudu yace qad yuradu bi kalimati ashabi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa ashabi ashabi sahabbaina sahabbaina to wannan kalmar ta ashabi za ta iya kunsar kullu man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallam ala hadha dariqi akan wannan tafarkin irin na annabi sallallahu alaihi wasallam walau lam yarahu ko da bai ganshi ba kenan duk mu ma za mu iya shiga cikin sahabbai in ana nufin sahabi shine duk wanda ya yarda da annabi yake tare da annabi akan tafarkin da annabi ya tafi to kaga wannan ta'arifin da al'umma su sabban sa ne kenan dan ya zo ya ce ashabi ashabi ba mamaki wayanda suka zo bayan sa ne wani kila zai ce to ya annabi ya gane su tunda ba a zamanin wasu sun zo ba a zamanin sa ba shi ma zai warware maka wannan shubhar a gaba kaɗan ina fata an gane ma'ana dai anan kaga kenan kalmar sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin hadithin duk in ka duba hadithin yayi amfani da kalmar fa aqulu ashabi ruwaya farko ko ruwaya ta biyu shi ma ainihin wato yake cewa wa sayu'khadhu unasun duni fa aqulu ya ya rab minni wa min ummati kaga kalmar ummati sannan a wani lafazin kaga shi ma yake cewa ya rab ashabi ashabi kalmar ashabi din nan da akan ta ake ta bayani to sai yake cewa wannan kalmar ta sahabi za ta iya ɗaukan ma'anar kullu man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadha dariq duk wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafarkin na wannan addinin walau lam yarahu ko da bai taba ganin annabi ba wa yaruddu wa yadullu ala hadha hadha abinda yake nuni akan wannan riwayatu ummati aw innahum ummati ruwayar da annabi ya amfani da kalmar ummati innahum ummati wa amma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam a'rifuhum amma fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ina ga na san su sun san ni ko ina gane su suna gane ni fa annabi sallallahu alaihi wasallam kad bayyana ai annabi ya bayyana annahu ya'rifu hadhihi al-umma zai gane wannan al'umma tasa fa qila lahu aka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kaifa ta'rifuhum wa lam tarahum ya za ka gane al'umma ka bayan baka taɓa ganin su ba fa ya ƙuli sai ce inni a arifuhun min athari wudu zan gane al'umma ta ne ta gurabin alwala ko ai annabi ya faɗa cewa zai gane al'ummarsa ta me aka ce ya makin Allah ranar tashin alkiyama ga mutanen annabi Nuhu ga mutanen annabi Musa ga mutanen annabi Isa ga mutanen annabi Ibrahim ga na Ludu ga na waye ga na waye ya za ka yi cikin wannan dandazon al'umma na duniya ka iya gane al'umma ka annabi ya ce tsab zan gane su ta yaya za ka gane su ya makin Allah ya ce da alamomin alwala zan gane al'ummata to kaga nan da aka ce duk wanda yake akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai taba ganin sa ba shi ma zai iya shiga cikin kalma ashabi din nan to kila wani ya ce maka to ai kuma akwai lafazin da yace ina gane su suna gane ni ko na san su sun sani to ya za a yi da wannan lafazin to shine sai malai ya ce wannan lafazin shi kuma ga fassararsa shine ai annabi ya ce dama zai gane al'ummarsa ta alamomin alwalarsu wa yu'akkidu hadha fahm ibn abi mulaika fahimtar ibn abi mulaika rawul hadis wato marwacin wannan hadisin za ta karfafa wannan maganar inda ma qala lokacin da yake cewa Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina idan ibn abi mulaika bai fahimci kalmar sahabi za ta iya kunsar al'ummar annabi ba me ya kai shi yin wannan addu'ar inda wa'ancan sahabban ake nufi kaga me amfanin wannan addu'ar tasa har ya ce Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina ai ba da shi ake magana ba ina fatan gane wa huwa min at-tabi'in kuma shi yana cikin tabi'ai ba ma ya cikin sahabbai yana cikin tabi'ai ba ya cikin sahabbai amma gashi ana yana karanta wannan hadisin yana ruwaito hadisin sai ce Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina kaga kenan wannan ya karfafa magana cewa ashe duk wanda yake tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya shiga kalmar ashabi mafhum wa hadha alhadith la la yastadillu bihi alkhawarij wala an-nawasib wala al-mu'tazila wa inna ma yastadillu bihi shia yace wannan hadithin ba mai kafa hujja da shi cikin khawarijawa khawarijawa duk da suna sukan sahabbai ba sa yin hujja da wannan hadithin wajen sukan sahabbai haka nasibawa ba sa yin hujja da wannan hadisin wajen sukan sahabbai haka mu'tazila wa inna ma yastadillu bihi shi'a shi'a ne kawai suke kafa hujja da wannan hadisin alartida da ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam in sun zo magana game da riddan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in suka zo magana akan sahabban annabi sun yi ridda to su ne suke yin hujja da wannan hadisin zai su kawo maka wannan hadisin to ko da irin wannan shubha za ta shigo ga malam ya tattauna da kai ka kana da makamar ga amsoshi nan wajen amsa raddi wajen guda hudu na jawabin waccan shubha an baka ina fata an gane an ce lokaci yayi kuma akwai wani dan to sahih muslim can kasa akwai lamba ta biyu ko kitabu tahara a kitabu tahara imam muslim ya ruwato babu istihbabi italatul gurrati wat ta'jil fil wudu babun da yazo na tsawaita ainin algurra wat ta'jil wato haske da kyalli a alwala hadisi na 249 wa hadha nasu ga nasin hadisin ma عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة وترانا من زن الله يازو مقبرتاني أسأل حديث أشي سوما أكاو مكا يازو مقبرتا فقال سيتي السلام عليكم دار قوم مؤمنين yace amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan muminai wa inna haqiqa mu dinnan insha Allah in Allah ya so bikum lahiquna zamu riske ku zamu tadda ku wadittu na so na yi burin an na ƙadara aina ikhwanana ina ma mun ga ‘yan uwanmu na yi burin na so a ce mun ga ‘yan uwanmu ƙalu nan take sai sahabbai suka ce a walas na ikhwanaka ya rasulallah ba mu ne ‘yan uwan naka ba ya ma'aikin Allah ƙal sai annabi ya ce antum ashabi ku sahabbai na ne wa ikhwanuna ‘yan uwanmu alladhina lam ya'tu ba'du wa'anda sai nan gaba za su zo faƙalu sai suka ce kaifa ta'arifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya rasulullah to ya zaka iya gane wanda sai nan gaba zai zo cikin al'umma ka ya ma'aikin Allah faqal sai manzo Allah ce law ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurrun muhajjalatun bayna dhahri khaylin duhumin buhumin ala ya'rifu khayla annabi yace yanzu barin tambaye ka a ce mutum yana da doki akawan ko doki fari biyar mai wanda yake da wato fari a goshinsa fari a kafafuwansa a ce yana da irin wannan dokin baina zaharai khailin duhumin buhumin amma yana cikin dawakai baƙaƙe kirin da ba su da wani sofa ne ko wata alama ala ya arifu khaila yanzu mai wancan dokin ya shigo ba zai gane dokinsa ba ƙalu bala ya rasulullah suka ce zai gane ya ma'aikin Allah قال سيتي فإنكم فإنهم ياتون غرا محجلين من الوضوء to su wa'annan wanda nake muku magana akan su za su zo ne ranar tashin alkiyama suna haske da kyalli saboda alwala wa ana faraduhum alal haud ni ina nan zan jira su zan riga su zuwa tafki zan jira su ala ku saurara la yuzadanna rijalun an haudi amma fa za a koro wasu mutane a hana su zuwa su sha tafki na kama yuzadul ba'iru dallu kaman yanda ainihin wato ake kore ake koro raƙumin da ya bata unadihim ina kiransu ala halumma ina ku taho nan ku taho nan fa yuqalu sai a ce innahum qad baddalu ba'dak ai sun canza bayan ka bar duniya fa aqulu sai in ce suhukan suhukan nesa nesa ku can ku can ku can ina fata gane wannan shine asalin hadithin ainihin wato wato ashabi ashabi din da muka tattauna akai ko to sai mu tashi fa yuqalu lahum duk da cewa na ganin mun kwana a jeji saura minti nawa ne 55 ma to ko mu gaggauta mu karanta bari mu gaggauta ko san mu tunda zamu tafi hutu ko fa yuqalu lahum wa man alladhi yukhriju aliyan to sannan sai in kuma ma duk baka yi wancan ba ga wani abin nan in wancan ya zama maka wani doguwar doguwar hanya to abinda zaka ce wa duk wanda yazo maka da cewa ai sahabbai da sun yi ridda sai ka ce wa mallazi yukhriju aliyan to cikin riddar da sahabbai suka yi menene ya fitar da aliyu a cikin wannan ashabi din shi sai na albaya cikin ashabi ya aka kuka fitar da abubakar kuka fitar da umar kuka fitar da uthman da sauran sahabbai duk kuka ce suna cikin wannan ashabin da annabi ya faɗa ya ce za a kore su ba za su sha tafkin sa ba me ya fitar da aliyu a cikin su an fahimta wal hasana ko kuna da wani dalili hadisin da ya haka yazo bai ce abubakar baka ciki za a kori abubakar za a kori umar za a kori usman za a duk annabi bai faɗa haka ba ce ai za a kori wasu cikin sahabbai na ko in waccan amsa duk ta yi maka nauyi ko ta dukunkune maka da yawa to ga wata nan wadiha in kun ce za a koro sahabbai wannan yana nuna sahabbai sun an ce ai ba san bai san me suka fara ba bayan ya bar duniya sun yi ridda sun bar addini to wannan hadisin menene wani dalili ne cire aliyu daga cikin su wal hasan wani dalili ne fitar da hasan wal husain wa gairahu da wasu su min ahli baitin nabi cikin ahli baitin annabi sallallahu alaihi cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam malladhi yamna'a malladhi yamna'u an yakunu min alladhina irtaddu me ya hana su shiga cikin wayanda suka yi ridda na fata an gane wa nahnu la naqulu bi riddati mu fa ba wai muna cewa sun yi ridda bane ba cewa muka yi aliyu alhassan hussein da sauran alubaitin annabi sun yi ridda ba wa hashahum allah kiyaye ma a ce sun yi ridda na fata an gane bal na hannu na kulu abin mu muna ma kudurcewa a aƙida mu bi imamati muna cewa shugabanni ne wa na hannu wa na kulu bi annahum min ahlil jannati kuma mu a aƙida mu ma yan aljanna ne kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallam an aliyin kama yadda annabi ya faɗa game da aliyu radiyallahu anhu lamma kanu ala hira ran da lokacin da suka kasance akan kogon akan dutsen hira sai annabi ya ce uthbut hira ya kai dutsen hira ka nutsu fa inna ma alayka nabiyyun annabin Allah ne akan ka aw siddiqun ko siddiqi aw shahidun ko shahidi wa kana aliyun ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an aliyu yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin wa huwa min ahli janna da haka yana cikin yan aljanna ina fata gane wannan hadithin ka koma cikin kitabu fada'il sahaba babu fada'il talha wa zubair hadithi na 2417 cikin muslim wa thabata an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an al-hasan hadithi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da jikokin da nasa guda biyu al-hasan wal husayn yace sayyida shababi ahli janna yace sune shugabannin samarin aljanna wannan hadithin mun karanta shi imamu tirmidhi ya fitar da shi cikin kitabul manaqib babu manaqibul hasan wal husayn hadithi na 3768 da kuma sunan ibn maja al muqaddima babu fadl ali ibn abi talib hadisi na 118 da kuma musnad na imamu ahmad hadithi na 10616 an gane ko fa in qala rawafidu idan yan shi'a suka ce inna ababakarin ai abubakar wa umar da umar wa aba ubaida da abu ubaida wa gairuhum da wasunsu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam min alladhina yuzaduna suna cikin wa'anda za a kora anil haudi daga wannan tafkin ba za su sha tafki ba faman ladhi yamna'u nawasiba an yaqulu inna aliyan aidan mimman yuzadu anil haud to me ya hana nawasib nasibawa su kuma su ce aliyu yana cikin wa'inda za a kora daga tafki wa in qila tabatat fadailu li ali an gane ko kun san nawasib in kun tuna su kuma su ne wa'inda suka tsani ahlul bait su shi'a su suka tsani sahabbai su kuma nawasib su ne suka tsani ahlul bait to me ya hana in har su nawasib sun san da wannan maganar suka san kun cire abubakar da umar kun ce suna cikin wanda za a kora to me yasa nawasib ba su ce a'a aliyu yana cikin wanda za a kora ba me yasa wa in kila idan aka ce a to ai abin da yasa kila ba su ce aliyu yana ciki ba thabatat fadailu fadailu li aliyin ai falalar aliyu ta tabbata fa sayuqalu to in mutun ya faɗa haka sai a ce da shi thabatat fadailu aktharu minha li abi bakr wa umar to falala fiye da ta sayyidina ali ta tabbata a sunna falalar abubakar da umar ta tabbata suna fiye da irin falalar sayid na ali na fata gane to mun zo a gurguje dai saboda yanayin lokaci sai mu tsaya anan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh